Allah tabaraka wa ta'ala ga ayat da yace laysa kamithlihi shay'un babu komi da aka ma da Allah kaga ya kore mithliya babu komi da aka ma da Allah raddun sarihun akwai raddi karara alal mumathilati akan masu kwatanta Allah da halittunsa sune mumathila allazina yathbutuna waɗannan da ke tabbatar da annallaha subhanahu wata'ala cewa Allah tsarki da ɗaukaka sun tabbatar mishi lahu mathilun yana da tamka masu kwatanta Allah da halittunsa ko masu kwatanta wasu siffofin Allah da na halittunsa to cewar da Allah ya lesa kamithlihi shay'un kaga an yi musu raddi babu abinda aka ma da Allah muna tare wa hujjatu haula ya hujja waɗannan masu kamanta wasu siffofi na Allah da na halittunsa ya na suna cewa innal qur'ana arabiyyun qur'ani ai balarabe ne ko an saukar da shi da yaren larabci wa idza kana arabiyyan to in ko ya kasance balarabe faqad khadabana Allah ta'ala haqiqa Allah madaukaki yayi muna magana bima nafam da abinda muke fahimta cikin qur'ani wala yumkinu bayyuwa an yukhatibana Allah shi muna magana bima la nafhamu da abinda ba mu fahimta wa qarhadabana Allah ta'ala haqiqa Allah madaukaki yayi muna magana fa qala yace inna lahu wajhan yana da huska liwajhillahi inna ma nudimukum liwajhillahi kaga ya nuna yana da huska wa inna lahu aynan kuma Allah cikin Qur'ani yayi mana magana yace yana da ijjiya wa inna lahu yadaini kuma yace yana da hannuwa biyu bal yadahu mabsudatani yunfiqu kayfa yasha'u wa ma ajba zalika da abin da ya kama da haka wa nahnu mu kuma la na'qilu ba mu hankalta bin muqtadal lugatil arabiyya da abin da lugar larabci ke hukuntawa min hadhihi al-ashya daga waɗannan abubuwa illa mithla ma nushahid sai kwatancin abin da muke shaida in an ka ce ijiya wace ijiya za ta haduwa gare mu irin idanun talakai in an ka ce hannu wane hannu zai haduwa gare mu irin hannun talakai in an ka ce fuska wace irin fuska irin fuskar talakai don haka shi addalilin su na cewa to kaga kenan Allah siffofin Allah suna kama da na talakai amma yanzu in an ka ce huska don Allah huskokin talakai don halittun Allah huskokinsu guda ne da huskar biri da ta jaki kala gudana da huskar raƙumi da ta nage kala gudana da huskar ɗan adam da ta dabba kala gudana a to ka gani ashe ke na wanga bai zan dalili ba tun da huskokin ba kala gudana ba wa'ala haza to akan haka fayajibu yana wajaba an ya kuna madalulu hadhil kalimat abinda waɗannan kalmomin da Allah ya siffanta kansa da su cikin Qur'ani suke dalilantarwa mumathilan ya zantamka lima dalulaha ga abin dalilan da abinda take dalilantarwa bin nisbati lil makhluqati dangane da abin da ya shafi halittu waɗannan kalmomi da Allah ya amfani da su yace yana da ido yana da hannu yana da ƙafa yana da fuska yana da kaza yana da kaza to kaga abinda suka dalilantarwa sai mu ɗauka daidai yake da abinda abinda muke sheda yaya hannun Allah yake ba mu gani ba yaya fuska Allah take ba mu gani ba ya idanun Allah da sauran abubuwa duk ba mu gani ba ko to waɗanne hannaye mun ha gani na halittu to kenan sai mu misalta hannun nan na Allah da na halittunsa sai mu misalta idanun nan na Allah da yace yana da idanun halittunsa kaga shi ad dalilin su wannan dalili ne ba dalili bane tunda to an ce ayi haka na a hal a misalta Allah yace yana da hannaye biyu sai a misalta da na halittunsa hannayen halittu kala guda ne to da wace halitta zaka misaltawa cikin halittun Allah da hannayen mutane ko da na jakkai ko da na raƙumma ko da na tsuntsaye ko da na waɗanne hannaye za ka misalta in ka taya misalta hannayen Allah kaga bai zan dalili ba ko yan da shi an dalilinsu ba su da dalili to yadon hannu da ya ce yana da hannu wa yadin sai mu misalta shi da hannun halittunsa wa ainun ijiya wa ainun sai mu misalta da ijiya halittunsa wa wajihun fuskar da yace yana da wa wajihun sai mu misalta da fuskar halittunsa wa haka da etc haka dai fanahanu don haka mu inna ma qulna zalika mun yi waccan magana ne cewa Allah yana da tamkacece ne da halittunsa la anna ladaina dalilin saboda muna da dalili ina yake wannan da anka ambata shine dalilin tunda bayyuwa Allah ya ambaci abin da ba mu fahimta cikin ƙura don haka tunda Allah ya faɗi waɗannan siffofin cikin ƙura'ani to za mu misalta su da waɗanda mun ka sani kun fahimci abin da suka nihi sai mallan ya ce wala shakka wato babu tantama anna hadhihi hujja cewa wannan hujja ta suwahiyatu mai rauni ce hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim gadabun wallahum azabun azimun ko ko alimun wala shakka babu shakka anna hadhihi alhujja cewa wannan hujja wahiyatun mai rauni ce wayuhiha abinda ke raunana ta ma sabaka abinda ya gabata min bayani na bayani anna Allah cewa Allah laysa lahu mathilun babu tamka gare shi in kace to zaka misalta hannun Allah tunda yace yana da hannu zaka misalta hannun nan da na halittunsa to wane da cikin halittu hannayen halittu ba kala guda bane wane don hannun mutum yana da bambanci da na jaki na jaki yana da bambanci da na raƙumi na raƙumi yana da bambanci da na tsuntsaye na tsuntsaye yana da bambanci da na ƙwari to cikin halittun da wane za ka misaltawa kaga ba dalili ba ne ko wani ƙulu sai mu ce inna Allah haɗa bana bihi Allah ya yi muna magana da shi ne min sifatihi inna Allah khadaba nabi Allah yayi muna magana da shi ne min sifati daga siffofinsa lakin na nana alama sai dai muna sane ilma na ilimi na sakankan cewa anna sifata cewa sifa bi hasbil mawsufi tana gwargwadon abin siffantawa yanzu ɗan an kace hannun mutum kowa ya san hannun mutum da bai yake da hannun raƙumi siffa tana daidai da abin siffantawa wa dalilu hadha dalilin wannan kuma fi shahid yana ga abin da ake sheda fa innahu yuqalu ana cewa lil jamali yadun raqumi yana da hannu yana da hannu ko bai da walil dharrati yadun shi ma qaro dharra qaro yadun yana da hannu qari suna da hannaye ko ba su da wala ahadun babu mutum guda ko ya famu da ke fahimta mina liyadi daga hannu allati adabna ha ilal jamali hannun nan da mun ka raba ta zuwa ga raƙumi mun ka ce hannun raƙumi ba mutumin da ka fahimta annaha cewa hannun raƙumi mithlal yadi kwatancin hannu ne allati adabna ha ilal zarra wanda mun ka raba shi zuwa ga ƙwaro ba mai ɗauka hannun raƙumi da hannun ƙwaro duk gudana ko akwai mai ɗauka haka nan gani haza wannan wa huwa fil makhluqat to ga halittu fa kenan da raƙumi da ƙwaro duk halittun Allah ne ina fata kun fahimta amma hannayen su sun bambanta baka taba dauka hannun ƙwaro irin hannun raƙumi to to fa kaifa yaya hali zai kasancewa idza kana zalika in wannan ya kasance min awsafil khaliq da cikin siffofin hali in ya zan su halittun kansu siffofinsu sun bambanta hannayensu da ƙawawunsu da idanunsu da fuskokinsu da sauran siffofin duka sun bambanta da na juna to ina ga na mahalicci ya za ka siffanta siffa ta taliki da ta mahalicci ya yi daidai fa'inna ta bayuna bambanci ya kuna azhar zai kasance bayyane wa ajala kuma bayyane bambanci tsakanin siffa ta Allah mahalicci da ta halittunsu da ya halitta ai wannan ko mahaukaci ya san daban-daban suke muna tare wa ala hadha to akan haka fa yakuna qawlu hawla ilmun mathila don haka zancin waɗancan masu misalta siffofin Allah da na halittunsa sai ya zamo mardudan abin yi maraddi abin mayarwa bil aqli da hankali hankali na mayar da wannan magana kama annahu mardudun bisa kamar yadda kuma abinda ake ji na shari'a shi ma yana yin raddi ga wannan ra'ayi nasu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce cikon ayat bayan ya ce ya farkon ayat laysa kamithlihi shay'un sai ya ce wa huwa samiul basir shi Allah shine mai ji mai gani fa'azbata li nafsihi subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ma kansa as-sam'a ji wal basara da gani li bayani kamali yayi wannan domin bayanin kamalarsa bayan ya kore ma kansa na kasa laysa kamithlihi shay'un tamka da a ce Allah yayi tamka da wata halitta ta shi wannan na kasa ce ga bangaren sa shi Allah ina fata kun fahimta domin duk wata halitta da cikin halittun Allah na kisa ce to kaga Allah kammalalle ne to sanda dukkan misalta mun yi hijira sanda dukkan misalta kammalalle da naƙisi ka nakasa shi kammalallen yanzu misali da hasken rana da hasken gwalab ɗin lantarki wani haske hasken rana to yanzu sai kan misalta hasken rana da hasken kace ka amma rana ga tana da haske sai ka ce gwalab ɗin lantarki ka nakasa ta ko ka ɗaukaka ta ka nakasa ta amma in ka ce ka amma gulab din yana da haske kamar rana to shi ka ka dauka shi don ka misalta da abin da ya hi shi muna tare don haka sanda dukkan misalta Allah wata siffa ta Allah da wata siffa ta halittunsa to ka nakasa Allah ina fata kun fahimci abin da ya kare ya kawo waɗannan siffofin ne ya kira kansa wa huwa sami'ul basir li bayani kamali domin bayanin kammalarsa wa naqasul asnami da kuma nakasat gumaka allaci tu'badu waɗanda ake bauta ma min dunihi koma da baya ne to waɗannan da aka anka anka sa su su sakiyo shan Allah gumaka su suna ji suna gani ba ji ba su gani da gani amma shi Allah yana ji yana gani fal asnamu allati tu'badu min dunillahi ta'ala gumakan nan da ake bauta koma da bayan Allah la tasmu ba ta ji walau sami'u kuma koda sun ji mastajabu lakum ba su karbawa wala yabsuruna kun ba su gani kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace cikin wata aya yace wallazina yad'una min dunillahi waɗannan da suke bauta don addu'a huwal ibada waɗannan da mushrikai ke bauta min dunillahi koma da bayan Allah la yakhluquna shay'an ba su iya halitta komi wahum yakhluquna suma ana halitta su ne suma halitta su an kai ake yi amwatun matattu ne su waɗannan gumakan nan da mushrikai ka bauta matattu ne gairu ahya'in ba rayayyu bane wa ma yash'uruna kuma ga abin da ke nuna raunin su nan ba su san ayyana yub'athuna ba yaushe za a tayar da su fahum laysa lahum sa'un don haka su gumakan da ake bauta koma da bayan Allah ba su da ji wala aqalla haka ba su da hankali wala basarun haka ba su da gani walau furida ko da za a kaddara anna lahum zalika suna da waɗanga abubuwa mastajabu ba su iya karɓa ma masu bauta musu shine Allah ya ce cikin wata aya wa man adallu babu mafi bacewa ai la ahada adallu babu wani mafi bacewa min manya da ukaman mai bautar min dunillahi koma da bayan Allah man la yastajibu lahu wanda bai karɓa mai bautar da yayi mai ila yawmil qiyamati dan ka bauta mai har zuwa ranar kiyama bai karɓa ma wahum su waɗanda ake bauta ma an du'a'ihim game da bautar da masu bauta musu kai musu gafilun rafka ba su kosan kunya ba wanda ya sassaƙo katako matsayin gunki ya kawo gida in ka shekarar duƙe-duƙe ya kosan kayi tun da katakon banza ne a ɗauka ɗaya a jiha wuta fa ahlus sunna wal jama'a to ahlus sunna wal jama'a yuminuna suna yin imani binti fa'il mumathala da koruwar tamkacece ne ya anillahi daga Allah su ahli sunna sun kore tamka ga Allah ba su samu Allah tamka la'annaha aibu saboda samu Allah tamka da wata halitta tashi aibi ne wa yathbutuna lahu sam'a kuma su ahli sunna wal jama'a suna tabbatar da ji ga Allah wal basar da gani liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah da yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir muna tare wa imanul insani bi zalika imanin dan adam da wannan yuthmiru yana fa'idantar da don athamar fa'ida yana fa'idantar suwa lil abdi gabawa meye fa'ida wannan imani imanin dan adam da hakan ga yana fa'idantar suwa gabawa ta'azimallahi ta'ala girmama Allah madaukakin sarki gayatar ta'azim matuƙar girmamawa la'annahu laysa mithlihi ahadun domin babu kowa kama da shi min al-makhluqati da cikin halittunsa ko fata'azamu hadha ar-rabb al-azima don hakan ga sai ka girmama wannan ubangiji mai girma alladhi la yumathilu ahadun wanda babu wanda aka kama da shi wa illa in ko ba haka ba lam yakun hunaka fa'idatun to babu wata fa'ida min imanika na imaninka bi annahu laysa kamithlihi shay'un cewa babu wani abu wanda aka ba in ba haka ba to cewa da kai laysa kamithlihi shay'un ba ta da wata fa'ida amma ka ce laysa bimithlihi shay'un kuma ka ce ka yadda da ayar amma kuma ka ce ga wasu waɗanda aka kama da Allah to kaga ya zanta naƙuli muna tare to sai mu tsaya nan وإذا آمنت بأنه سميع فإنك سوف تهترز عن كل قول يغضب الله ما دلل to sai a rinka daddakawa Allah ya shirye shi mu alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk